بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
اسم مذكر رباعي بما ده ثالث أفئلة عنه مقرات والزمه في في فعال أو فعال مساهبي تضيف أو إلال فؤل لنهو أحمر وحمراء وفئلة جمعا بنقل يدرى وفؤل لاسم رباعي بما ده وقد زيد قبل لام إلالا فقط ما لم يضاعف في الأم ذو الأليف وفعل جمعا لفؤلة أريف ونهو كبرى ولفئلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل نعم في اسم
ذكر رباعي بمد ثالث نعم أفئلة نعم أفئلة نعم ga wannan af'ilatu Na'am.
ittarada ittarada ya zo da yawa an hun gare su da nahawu في Ma'ana اسم ya zo a cikin suna مذكر wanda sunan wanda yake muzakkari ne رباعي wanda yake kuma ruba'i ne mai hudu ne بمد hudu ne kuma ya zo bi maddin da madda إدر a bi maddi salisin ne نعم da maddin na ukun sa wato kaga ya zama mai guda hudu ne amma na ukun ya zama akwai madda kenan نعم akwai alifi نعم to نعم wannan idan ya zo irin wannan to sai a yi awon af'ilatun kamar yanzu kazalu نعم kaga kazalu kaga guda hudu ne sannan na mu kazalu ba نعم
kazalu to kaga guda hudu ne sannan kuma na ukun shine bai madda salisin din kenan نعم na ukun kuma kaga bai madda ne إيه.
to in ya zo wannan yanzu sai ka masa af'ilatun sai ka ce aqazi aqazilatu نعم
a gane ko ragifu sai ka ce argifatu na wannan ai ka ce argifatu نعم
da daidai kowane daga ciki idan ya zo irin waɗannan amma ruba'i ne amma na ukun sai ya zama kuma akwai مد harafin illa ya akwai madda to sai ka masa irin wannan kowane daga ciki na'am to ko ya zama na kenan madar mai wawi ne shi ma haka ne eh haka za a yi na'am eh kowane daga ciki haka za a yi ko ta Na- alifi ce ko ta ko ta harafin illa dai kawai yake magana
Mm. wa lazama hu fi fa'alin aw fi'alin musahibai tadqifin eh aw ilali walzamhu na'am ka lizimta wannan awon da muka faɗa na afilatin nan a wajen awon nan na fa'ali na'am ko kuma awon aw fi'ali ko kuma awon fi'ali amma kuma musahibai ta tadqifin na'am wanda suke son aboki ninkawa akwai tazibi tare da su aw halin ilali kasancewa suna masu ninkawa ko kuma ilali ko kuma suna akwai ilali a tare da shi na'am don misali yanzu awon fa'alu kamar batatu batatu na'am ko kuma awon fi'alu kamar zimamu
na'am to waɗannan kowane daga cikinsu su ma sun auna awon af'ilatu kowane daga ciki kaga af'ilatu kamar ka ce abittatu kenan abittatu ko ya wani awon af'ilatu kenan ko na'am batatu eh batatu ba eh
kaga a- ai kaga awon fa'alu ne na'am to shi ma awon kamar yadda muka faɗa af'ilatun nan shi ma hakan za ka masa
na'am sai ka ce masa kaga ya zama abittatu abittatu eh a abittatu kai abittatu eh Tad'ifi.
zai zama tad'ifi kenan halin kasancewarsa ko kuma zimamu ka ce azzimmatu na'am ka gane na'am kaga ai kai tad'ifi kenan ko eh eh shi ne abin da za ka yi azimmatu na'am abin da za ka kenan dan dai an yi wani nakalu ne a nan wajen shi sa ba za ka ba za ka ga auna awon daidai a awon Eh, afilatun afilatun ba ba, eh.
eh na'am saboda shi tazifin a tsakiya yake na'am na uku shi ne zama da dauri to ka ga na uku da dauri ga na biyu da dauri ai ba zai iya yiwa ba Mm.
dole ne ka dauko wasu dan na gaban ka dawo masa da shi na'am sai zannan na uku ya zama ya dauri na'am domin ab kuma can ga shi ga tarkifin mimi kuma guda biyu kuma kaga azin matu kaga ai ba zai yi su faɗi su faɗi ba to shi sa dole ka dawo da wannan ɗauka na ƙarin har ka ta dawo baya sai ka ce azin matu eh shine musaya wai tarkifin kenan na'am au ilala ko kuma ilali ne aka yi kamar yanzu ke ba'u sai ka ce aqibiyat
akidiyya kaga ai alhamza ne yanzu amma ta kuma ya ya ke eh ba'u na'am sai aka ce aqibiyat ko kuma fina'u ne sai a ce afniyat na'am afniyat na'am misali ka ba'u ne kai abuwa awon fa'alu kenan ko eh qaba'u eh eh amma mai ilal zai kace aqabiyat ko kuma fina'u ne kaga awan fi'alu ne sai kace afniyat na'am eh
na'am ko wanne daga ciki duk dai wanda kai na'am fu'ulun ulun li nahwi ahmarin ya tabbata daga awan na ahmaru shi fi ulun
na'am wa hamra eh inda ya zo wanda yake ya auna awan ahmaru af'alu a namiji mace kuma fa'ala na'am af'alu fa'ala na'am namiji kana ce masa af'alu mace kuma kana ce mata fa'ala to inda ya zo da irin wannan awan na'am to yanda za ka yi masa jami'i sai ka ce fa'ulun na'am kan misali yanzu a hamaru namiji kenan ja Mm, hamra a kuma mace kenan ja mm, to duk in ya zo da irin wannan siga din na'am to mazarin sa a yin wannan ɗinsa fi'ilin sa jam- a jami'in sa kai fa'ulun za ka ce na'am shine jami'i taksirin sa fa'ulun Mm.
ko zama humurin kenan yawa ya zama umurun kenan Eh, ko namiji ko mace ko miji Duka ko miji ko humur.
mace ko wanne umurun ne Na'am.
shine wa fi'latun fi'ilatu kuma jam'an bi naqalin yudra shi kuma jami'i ne fi'ilatun yudra an sane shi jam'an jami'i ne bi naqalin a naqalu amma na'am shi ba ba shi daga cikin abu ne na wanda laraba suka gina na'am shi kawai sai dai a ce an kiyaye shi a laraba kawai shi na'am filatu kan na'am ba a zo da wani abu wanda yake yawon awon filatu ba sai Babu dai kiyasi.
kawai yawwa kiyasi sai wanda dai aka ji laraba sun faɗa kawai na'am kamar yanzu a ce fatan ne a ce ficeto mm, ko shehin ne a ce shehatu na'am ko gulamun ne a ce kilmatu ko sabiyin ne a ce sibetu duk waɗannan kawai mahfuzin ne an larabi ne kawai an ji laraba sun yi ne kawai a kiyaye amma ba wai kiyasi ba ne
wa fu'ulun fa'ulun lismin ruba'iyyin bi mad shi ya tabbata da suna sunan kuma wanda yake dan hudu na'am bi maddin kuma ya zama yana da da qabla madda lamin wanda madda an dada ta kafin lami na'am na ilalan hudu kenan faqat kaga lami ai shine harafin karshe ko Mm, to kaga kafin harafin karshe kenan an kara kuma madda aka zo da madda na'am ilalan wato yana mai yana mai illa bakar kadai na'am aka zo da shi na'am shi ma wannan idan aka zo da shi kamar misali yanzu ka ce imaru ko irabu Hmm.
ko kalibu ko umudu to duk waɗannan yanzu kowannensu daga ciki imaru ka ce umurun zira'u ka ce zuru'un kalibu ka ce kolubun na'am rijiyoyi kenan.
na'am umudu ka shige ka ce umurun na'am duk waɗannan kowane daga cikinsu kaga idan ka duba za a ga guda hudu ne kuma sannan an sa masa harafin illa kafin lamun kafin na ƙarshen kowane daga ciki kaga kaman kalibu kaga umudu kaga wawi imaru kaga ali ko na'am kowane daga ciki to kowane idan ya zo awon fukolin zai zo da shi inda an zo da irin waɗannan abubuwa na'am amma fa sharadi malam yuza abdul am zul alif muddin ba a zul alif ma abucin alifin nan na'am bai zama an ninka shi mafi la'ami a cikin inda ya zo mafi a'amu wato inda ya zo a galibi kenan kaga yakan zo wani galibi ya zo da irin wannan din kenan idan dai ma'abucin alifi ya zo kuma ya zo din da ya zo abokin alifi a madda kenan yawwa yawwa ma'abucin alifi a madda na'am muddin bai zo ba a cikin galibi in ya zo a galibi wato ba a fiye yi masa hakan ba na'am ya zo da awon fukulun ba ka gane ko eh malami la'ab wato ma da mutum ba ra'a ba kenan mutum ba yi talifinsa ba kenan alifi na'am yau wato shi wannan ba za a yi ba na'am kamar misali yanzu inanun a ce ononun hijajun a ce hujujun na'am to shi wannan a nan ya zo sabanin ƙa'ida shi ma laraba ne aka ce sun fara idan dai ban da wa'annan guda biyun a larabci babu wani wanda yake ma abocin alifi ne Mhm.
kuma sannan ha'ila yau a Aje auna sami abu na a sami shi abu kuma ya auna wa wannan bulun nan na'am yauwa sai wa'annan guda biyun su su kaɗai ne Mm.
yawa amma kamar wanda yake ma'abocin alibi ne kamar yin sarirun ne a yi cewa sururun na'am ko zululun a ce zululun na'am wannan babu komai wannan inda su wannan ma'abocin talibi nasu ba a alibi ba ne na'am a wajen rani a wajen yani ko kuma a wajen wawi ne na'am to wannan su babu wani abu a ciki na'am amma ma'abocin alibi dai shi ba a masa na'am eh tunda ma'abocin alibi ne an faɗi yadda za a yi masa a can baya ko eh eh, kuma abincin alifi ne mun ce a can baya ai za a za a masa a ce a wannan ko kazalo a ce a kazalo ne a ce a kadilatun ko eh shine mai af'ilatun yawwa shine ne aka ilatu
na'am sai dai nan nan sunan ne mudalakin sa wannan a wannan na fu'ulun na'am mudalakin sunan ne ko muzakkari ko muannas eh ba wani kowanne daga ciki dama haka za a ce masa na'am ba wani zancen eh, mace ko namiji na'am kowanne daga ciki amma wannan kaga ka'idar ya ce fismin muzakkar mazakarin ba yawwa Eh.
cikin wannan ba da tazkiri ne ba za a magana eh kwarai da gaske na'am wa fu'alun wa'alun jam'an shi kuma Lifu'ulatin urif.
shi kuma fa'alun wani fa'ansa ne shi kuma jami'i ne lufu ulatin na'am ga fu'ulatin shi kuma na'am wani hawa kubra haka na kubra ma shi ma yakan zo da awon nan na fu'ula a yakan zo da awon nan na fu'alu fu'ulatin nan wa fu'alun kai na'am jam'an lufu ulatin urif ko na'am shi na'am fu'alu wani fa'ansa ne shi jami'i ne yakan zo lufu ulatin ga fu'ulatin na'am eh kamar misali yanzu ah, ko kuma yanzu a awon nan na kula kamar misali yanzu ko sai kenan na'am kamar kamar misali kuburadin yanzu na kenan.
eh, eh kamar yanzu na hawa kubra din kenan yawa Eh, kamar misali yanzu na farko kaga ah, kamar ka ce qurbatun na'am sai ka ce qurabun na'am qurbatun kaga ya zama fu'ulatun kenan eh fu'ulatun ko na'am to sai ka ce qurabun na'am ya zama fu'alun kenan mm, ko kuma gurfatun ne na'am sai ka ce gurafun na'am sauran bene eh sai ka ce gora- gorafon na'am ya zama fa'alun kenan mm, na biyu kuma shine kamar yanzu kubra mhm, shi kuma shi Fu'ula.
ma awon awon fa'ulun ne na'am kuburun kenan na'am kubra sai a ce kuburun kuburun na'am ko sugura kaga ya awon awon fa'ula shi ma fu'ula shi eh ma sai a ce suburun na'am ko afuwa sugarun na kisance na'am eh fa'alun ne ai eh fu'alun eh eh ya sugarun zama sugarun kenan da kubarun ko kubarun na'am abinda za a ce kenan idan ya zama awon awon wannan na kubra na'am Mm.
wali fi'ilatin fi'al haka na lai filatin fi'alun shi ma fi'alu ya zo kuma kuma ga fi'ilatu shi na'am ma ya zo na'am yana daga cikin shi ma jam'i na na kasra na'am shine a a ce fi'al shi jam'i ne da ya zo ga suna da yake ala fi'ilatin ya zo a a wannan fi'ilatin na'am kamar kisratun na'am kisratun na'am a gane na'am sai a ce kisarun Sarun. Na'am.
ya zama fi'alun kenan Mm.
abin da kamar hijjatun sai a ce hijjajun Na'am.
yawwa
Wa gada ji'u jam'uhu ala fu'al.
jam'in sa ma yakan zo a bisa a wannan na fa'alu Na'am.
shi jam'un nan na fi'ilatu din Na'am.
yakan zo kuma a wannan na fu- a fa'alu Fu'alu.
kamar yanzu kamar- lihiyatu lihiyatu sai ka ce lohan Na'am.
kaga fa'alun kenan Na'am.
saboda ba zai yi ya zo a awon fa'alun ba ya zama lohan kawai Na'am.
eh ko hiliyatun a ce hulan Na'am.
na kawa Na'am.
sai a ce hulan Na'am.
kaga ya zama awon fa'alun kenan Na'am.
eh to shine to duk shi ma yakan zo irin wannan Na'am.
dina haurani Fi nahwi ramin.
zidradin fa'a- Fu'ala.
fa'ala Na'am.
haka na a cikin inda ya zo misalin ya zo an jami'i ya zo a misalin a misalin nan na rami zuɗira da fu'ala ita fu'alatu ɗin fu'alatun Na'am.
zuɗira da ma wuce yawa ne a cikin nahau ramin a cikin inda ya zo nahau ramin Na'am.
shi ramin ɗin bai gaya maka sifofinsa ba kawai sai ya kawo maka misalinsa Mhm.
ya wadata gaba da sifarsa amma abin da yake nufi da shine inda sifa ta zo sifa ta zo kuma a bisa awon fa'ilu Na'am.
kuma ta zama mutar lilami ce sannan limuzakarin ne akilin kuma wa'annan sifofin guda biyar Na'am.
shi ramin din shi ya tara isa duk sai ya wadata ga barin gaya maka wannan sunan guda biyar kawai sai ya gaya maka kawai ramin din kawai Na'am.
domin ka yi domin ka ga yanzu ramin sifa ce Na'am.
kuma ta zo na a bisa awon fa'ilu Na'am.
domin saboda mutalli ne shi sa ga ba za a ce ramin ba sai a ce ramin kawai ko Na'am.
a shafe wannan yaran Mm.
kamar na ƙalin ne a ce ƙalin Na'am.
yawa sannan kuma har ila yau a mutalli ne mutallin lami ne domin ka ga rama rama ne da aka nuna ko Mm.
rama Ramaya.
mutallin lami ne Na'am.
ramaya Na'am.
limuzakarin sannan namiji ne kuma har ila yau Mm.
sannan aƙilin kuma mai hankali ne shi in ya zo da irin wannan sifan to sai ka ce ramin ah, ramin Na'am.
sai ya za- ya zama a wannan eh, sifar da na fu'alatun nan Na'am.
fu'alatun ya ga kama kaga ramin ko kuma rumatun ne ma mata ne ma jami ne masu yawa sai a ce ramin kawai Na'am.
a gane Na'am.
da ya zo da irin wannan ramin din kaga ya zama ya zama awon fa'il kenan to sai a ce fu'a- fu'alatun
na'am fu'alatun na'am kaga ah, ya zama ah, abin da ya kamata ya zama ya kamata ya zama inda awas za ka faɗi makisinsa na'am zai zama ruma ya tun kenan eh ko eh ruma ya tun shi ne zai zama fa'alatu fu'alatun ba to na'am amma ka san a ƙa'idar sarfu ko can da makaranta ai bayan da za a yi a ce ya tazo ta zama mutaharrika ko da abin da Mutaharrika.
yake bayan ta Mm, dole sai dai ta zama abin da ya mata abin da yake bayan ta ya zama eh, fataha ne mm, wasalinsa ma harafin da yake bayan ta ya zama fataha gare shi sai mm, ta koma alifi ko na'am to sai ya zama mai kurma rumatun na'am yawwa a gane na'am kamar misali yanzu kalin ka kalin mm, shi ma in za ka yi awon awon sa a ka'ida shi ma ya tara wa'annan sun fi da muka faɗa guda biyar mm, kaga me ya kamata ya zama sai ya zama fa'alatun sai ya eh zama kullayatun na'am kullayatun kullayatun na'am shi ma haka saboda wancan abin da muka faɗa shi ma eh sai sai ya zama unya kula- koma alif ya yawwa, zama sai- sai kudatun zama kuzatun dalilin na'am da yasa kenan shi sa za ka ga ramin sai a ce rumatun na'am ko kuma a ce kulatun na'am amma da asalin sa ne ke sa za ka yi eh fa'alatun ne rumayatun ne eh ko kulayatun na'am to abin da yake kenan na'am wa sha'a nahwu kamilin wa kamala kamala haka na misalin kamilin Mhm, a matsayin namiji wa kamala mhm,
ya daidaita shi kuma a irin wannan abin shi ma na'am shi kuma wannan abin da yake ya abin da yake son ya gaya maka kuma shine shi kuma shi kuma duk wanda sifa ta zo na'am sifar kuma ila iya sai ta zama ta auna awon fa'ili na'am sannan kuma sai ya zama maimakon mutum lami sai ya zama sahihin lami na'am sai ya zama da muzakkar ne a kila na'am kaga bambancin su kawai wancan mutum lami ne a farko Mm, wannan kuma sahihul lami ne na'am kamar kamilin mm, a gane Na'am.
a asalinsa daga kamala ne ko eh kaga kamala ai kaga kaga ai lamunsa wannan sahihi ne eh maimakon wancan da muka faɗa shi mutalli Na'am.
shi ma ya tara wannan sifofi guda hudu na'am tare amma maimakon ya kasance mutalli sai ya zama sahihi sai idan kullayi ya zama sahihi ne shi to shi kuma ka'idansa abin da ya kamata a a kai kai kai ta- za ka yi wannan ɗinsa in za ka yi me yake da suna jami'i in za ka yi jami'insa Mm, yawwa kamilin ne sai ka ce kamala na'am sai ka ce kamala tun na'am abin da za ka faɗa kenan na'am shi ne to jami'in nasa shi shi zai zama fa'alatun kenan yawwa fa'alatun kenan na'am yawwa kaga fa'ilin ne shi ma kamar wancan ramin din ne shi ma fa'ilin ne sai dai kawai abin banjin su na'am shi wancan mutalli ne shi kuma kuwa shi kuma wannan sahihi ne na'am kaga anan ne kawai sai ka koma asalin kalmomin Eh.
sannan za ka gane cewa ga inda ya kamata ya na'am yawwa shi wannan idan mutalli ne sai ya zama fa'ala shi kuma idan sahihi ne sai ya zama fa'ala na'am shine kamala din eh kamala eh na'am shi kuma mutalli sai ya zama fa'ala sai na'am kai lamma sannan fa fa fa fa fa fa fa fa fatun kuma Mm, ayi layi na'am kaga dan mutum fatun wannan kuma fatan fatun na'am kai fata ka kuma yin fata na'am ka fa'ala kenan shine Eh, kamala din kamala bambancin su kenan kawai na'am eh Mm, kaga misali kamilun ne sai ka ce kamalatun shine jami'in sa na'am ko sahirun ne sai ka ce Saharatun.
saharatun na'am
to wannan shine abin da zaka yi kenan na'am in kuma mutalli ne shine wancan sai kai sai kai lamma ka ce ku
na'am fa'alali wasfin kakacilin wazan wazan wazamin wa halikin wa wa mayyitun mayyitun bihi bihi qamin na'am shi ma yana daga cikin misalai na jam'i na kasara dai har ila yau shine fa'ala shi fa'ala yana zuwa ne liwasfin ga jam'i wanda yake yana zuwa jam'i ne ga sifa sifa a kuma da ta zo a bisa awan nan na katilin kakatilin kamar na'am fa'ilin kenan na'am amma ya zama ta zo ma'anar fa'ilin ne amma ma'anar ta maf'ulu ne na'am duk inda sifa ta zo awan fa'ilu ne amma awan ta mu- amma ma'anar tana zuwa ma'anar maf'ulu ne Mhm, to za ga galibin tana zuwa akan abin da ya shafi halaka ne ko na'am kuma jin ciwo na'am ka'ida amanata kamar na'am yanzu katala mhm, kaga haka ko na'am katilin kai Katilin.
kasashe Mm, kaga aiki aka ga halaka ne eh, ko jarihin da jin ciwo kaga na'am wannan ai shi kuma tawakkuli ne jin Na'am.
ciwo ne shi kuma ciwo ne eh, jarihin mai rauni na'am duk galiban za su ga ga ma'anar su kan zuwa irin wannan ne a amanance to idan ta zo ita ma abin da ya kamata ka yi sai ka ce fa'ala mm, katila katala kenan Na'am.
shine jami'in ta na'am katilin sai ka ce katala Na'am.
jarihin sai ka ce jaraha na'am masu rauni kenan da yawa mm, yawa ko asirin ribabbe ya ce asra asra ya zama ribabu da yawa na'am to haka ma aka ce wazamin duk duk wanda ya zo da awon nan na fa'ilun din ne amma kuma ya zo da awon fa'ilu kuma ya ba awon maqulu ne kuma ka gane ya zo da fa'ilu ma'anar ne amma yana da ma'anar fa'ilu na'am ba shi ma irin mafulu ba yau ba ma'anar mafulu ba na'am to shi ma irin wannan za a yi masa mutukar dai ma'anarsa tana nuna wancan alaka din ko kuma ta wajen idan na'am kamar yanzu mari akasin wannan kenan yawa a a ma'ana eh a ma'ana ma'anar Eh.
ma'anar su ɗaya ne duk suna nuna ma'anar ta wajen ne ko da ko alaka ko wani daga ciki na'am illa ya ga ci kawai wancan ya zo ne da awon mafulu fa'i- fa'ilu ne da awon mafulu Eh, ko kuma wannan fa'ilu ne da awon fa'ilu fa'ilu afwan fa'ilu ne da awon Na'am.
fa'ilu fa'ilu eh ma'anarsa amma fa'ilu ne na'am ai ka gane ko na gani yawwa kaga wancan siga ce ta ismul fa'ili wannan kuma a siga ismul fa'uli na farko Ismul wannan kuma maf'ul, eh, siga ce ta ismul ismul fa'ili fa'il, eh.
To shine abin da yake magana to idan ya zo da irin wannan kamar yanzu maridun na'am sai ka ce marda na'am maridun ai mara lafiya ne Mm, kaga ai ma'anarsa ba ba abin yi wa rashin lafiya bane ba ban fulu bane ai Mm.
awa ma'anarsa fa'ilu ce fa'ilu ce eh na'am yawwa amma maridu ne zo kaga katilu ne kawan fa'ilu ne na'am to sai ka ce marda shi ma na'am haka na wanda ya awa na awon fa'ilun shi ma fa'ilun ne amma yana da wani fa'ilun kamar yanzu zaminun na'am
zaminun eh ne shamatika na'am sai ka ce zamna na'am ya zo da awon Fa'ilun.
eh ya zo da awon fa'ilun da shi kuma zaminun ne sha majika hmm? rashin lafiya mutum mai yawan mai mai yawan rashin rashin lafiya shi na'am ne shamatika eh to Na'am.
kaga sai a ce zamna na'am jam'i ne nasu na'am eh zamna da na'am eh wa halikin ko kuma a wanda ya zo awon awon fa'ilun ne na'am kamar da hakir ha- halikun ne na'am shi ma yadda ce halka shi ba wai ya zo ne awon fa'ilu ne da ma'ana fa'ilu ba kuma wannan a dama fa'ilu ne kawai ka gane na'am to sai ka ce halikun sai ka ce halaka na'am halaka ko kenan na'am ko wa kuma yana- mayyitun ko kuma ya awon awon fa'ilu ne fa'ilu kamar mayitu na'am mayitu sai ka ce mauta na'am
haka na wanda bai kawo ma shine wanda ya awon awon af'alu kamar ahmaku sai a ce hamka na'am ka gane eh shi ma abin da ake cewa kenan ko wanda ya awon awon sakaranu sai a ce sakara shi ma na'am su ne guda biyu wanda ya kawo.
fa'alani kenan eh fa'alanu
na'am awon fa'ala ne sai a ce fa'ala shi ma duk dai fa'ala fa'ala ne kowane daga cikin waɗannan duk da muka faɗa Mm. amma dai sai suna nuna ko halaka ko ko tawajji soji yawa duk gaba ɗaya yawa duk sun zo da wannan ma'ana na'am yawa Na'am.
duk sun zo da wannan ma'ana bihi kamin eh duk wannan sun cancanta da wannan awon fa'ala din nan na'am duk waɗannan sai da muka faɗa sun cancanta da awon su na'am Mm. li fu'ulin isman sahala man fi'ala wal wawu fi fa'alin wa fi'ilin Qallil.
qallila na'am eh li fu'ulin isman sahala man isman, eh, fi'ala suna saha wanda ya inganta Mhm.
alami Mhm.
to a fi'ala ko na'am yana daga cikin wato shi abin da yake nufi yana daga cikin jam'i a misalai wanda suke sun sun a, suna da jam'i na takasiri shine fi- fi'alatu na'am alatu fi'alatu eh kasra sun mafato Mm.
fi'alatu shi yana zuwa jam'i ne li fu'ulin na'am ga fu'ulin na'am amma fu'ulin din lalle ya zama suna ne sahala man gullani na'am da lamun sa ya inganta na'am ka gane na'am to wannan shine wanda za ka yi masa wannan abin kamar na'am misali yanzu kaga kiyar datu kaga kira datu afwan na'am sai alatu kenan ko eh fi'alatu to sai ka ce kirdun na'am ko qurdun afwan Mm.
Fu'ulun kenan.
Qur'un, na'am eh ya zama awon fu'ulun kenan na'am to duk wani suna wanda yake sahihi ne lamun sa Mm.
kaga wannan kira datun ai ai suna suna ne suna ne kuma sahihi lamun ne na'am to fi alatu alatu koda kuwa ainihin sa ya zama mutalli ne wannan ba mu kula ba ruwan mu sai eh ni kawai mu masa wannan na'am eh kamar misali yanzu a a kace kiwa zatu na'am kiwa zatu na'am kofi kenan na'am sai ka ce ku kuzun na'am kuzun.
mufardi eh kiwa zatu eh kiwa zatu mufradi ba na'am shine fi'alatu kenan na'am kaga sai ka ce kuzun na'am bayan fa'ulun kenan eh to abin da zaka kenan na'am kaga ka duba ai sa halaman ne amma kuma ainihin sa fa ai mutalli ne ko eh kuma kula mu da illarsa ba ruwan mu da illarsa inda inda lamun da ya zama sa halaman da kawai eh ko da ainihin ko yana da illa mu ba ruwan mu sa abin da zaka na'am kaga wancan wanda muka faɗa ai shi sa ainin walama sa eh ai- wancan wanda muka faɗa na farko na'am na ah, kyar- kyar da tuko na'am kaga ai shi sa alama ma yana to duk kowane daga ciki ko kuma dirajatu dirajatu sai a ce durujun na'am durujun durjun ko durjun kai ko tunda ku'ulun da muke cewa ba Ku'ulun, eh.
wato shine abin da yake
wal wad'u fi fa'alin wa fi'lin qallila to awal kuma fa'alin da fi'ilin shi ba a samu laraba sun yi wani awo da shi a cikin abu ne tu na jam'i ba sai dai amma an ji su da bakinsu sun faɗi wa su kalmomin wanda suke suna da wannan jam'i na'am kaga shi ba makisi bane kenan kawai sai dai a ce kiyaye shi kawai na'am kaga misali kamar yanzu irdun Na'am.
irdun kaga a zama fi'ilin kenan ko eh to ya zo awon iradatu a ce irdun ka gane na'am ko kuma awon a a ce misali garadatu na'am a ce gardin na'am gardin ya zama fa'alin kenan na'am ka gane na'am to shi ma wannan an ji laraba ne kawai sun zo da shi amma wala yi kwasu alai na'am ba za a ke sa akan wannan abubuwan ba na'am yawa awon fa'alin da fi'ilin ba a ji sun zo a jam'i wanda za a ce laraba sun kiyasta ana yin irin wannan jami'in a wasu jami'in kasara ko jami'in kulla ba na'am sai dai kawai an ji wasu sunaye dai kamar waɗannan da muka faɗa nan sun yi musu jami'i irin nasu da irin wannan hawa na'am wanda ku sai a sai dai a haddace kawai a kiyaye akan wannan abu amma ba ba a kiyasta ba na'am alhamdulillah